الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam Bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan yammaci na Laraba ran Alhamis yau 23 ga watan goma mai shekarar miladi a zargin biyu ta 1440 wanda kuma yake daidai da uku ga watan goma a kwan shekarar hijira ta 1440 yau muna 23 ga watan al-muharram ko? yau muna 23 ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 wanda kuma ya zo daidai da uku ga watan goma shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi a wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabiru sayyid wa rafi'ul kalimin tayyib wallafar babban malamin nan mashhuri muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 95 cikin wannan littafi a inda muke karanta hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da abinda mutum zai faɗa yayin da ya sujjada ko kuma yayin da ya dago daga sujjada a cikin sallarsa sawa'un sallar farilla ko kuma sallar nafila an san cewa a cikin sujjada kamar yadda a tsayuwar mutum a cikin sallah akwai abin da zai karanta bayan ya yi rukuku ma akwai abin da zai faɗa in ya dago daga rukuku haka haka in ya tafi sujjada nan ma akwai abin da shari'a ta ce ya faɗa kuma akwai damammaki da ubangiji subhanahu wataala ya bashi a daidai wannan lokaci daga cikin waɗannan damammaki da Allah subhanahu wataala ko ta babbar dama da Allah ya bawa dan adam ko bawa musulmi mu'mini yayin da yake sallah lokacin da ya sujjada shine abin da hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Abu Hurairata Allah ya kara masa yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih mafi kusanci mafi lokacin da bawa yafi kusanci da ubangijinsa wa huwa sajid yayin da yake sujada fa akthiru du'a ku yawaita addu'a wa anhu hakanan daga Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana fada a cikin sujadarsa Allahumma ighfirli dhanbi kullahu ya Allah ka gafarta min dukkanin zunubaina dukkahu wa jilla kadan dinsa da mai yawa wa awwalahu wa akhirah na farkon sa da na karshen sa wa alaniyatahu wa sirra na filin sa da na boyen sa wa qalat aisha radiyallahu anha ummuna aisha Allah ya kara mata yarda ta ce iftaqattu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata lailatin a wani dare na nemi annabi sallallahu alaihi wasallama na rasa shi faltamastuhu sai na neme shi fa waqa'at yadi ala batni qadamayhi sai hannuna fa waqa'at yadi ya ko yadayya fa waqa'at yadi na fa waqa'at yadi ala batni qadamayhi sai hannuna ya fada akan tafin ko kuma cikin digadigansa sai tafin hannuna ko sai hannuna ya fada akan cikin digadigansa ko a bayan digadigansa wa huwa fil masjidi yana wurin sallah wa huma mansubatani su kuma abin din digadigan nasa a kafe ko kafafuwan nasa a kafe wa huwa yaqulu yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatika ya Allah ina neman tsarinka da yardarka daga fushinka wa bi mu'afatika min ubatika da afuwarka daga ukubarka wa a'udhu bika minka ina neman tsari da kai daga azabarka la uhsi thana'an alayka bazan iya kididdige yabo gare ka ba anta kama afnaita ala nafsika kai kamar yadda kai rubkai ba kanka rawa muslim hadhihi alahadith imam muslim ya rawaito wannan hadisi wani hadisi na farko hadisin imam muslim daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yana nuna mana falalar sujada da bawa zai yi yayin da yake cikin sallah ko a wajen sallah kowane hali yayin da bawa ya sujada a wannan yanayi yana kusa yana wato samun kusanci da ubangijinsa kwarai da gaske yana samun kusanci da mahaliccinsa da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da shi cewa ya yawaita addu'a a daidai wannan lokaci domin ya samu karbuwa ko addu'arsa ta samu karbuwa a daidai wannan lokaci a sujjada tana daga cikin ayyuka masu falala wanda malamai suka tattaunawa akan ayyuhuma afdal al-qiyam aw ar-ruku' aw as-sujud halatul qiyam afdal aw halatul sujud yanayin da bawa zai tsaya a cikin sallah yana karanta qur'ani shi yafi koko yanayin da ya zai yi sujjada wasu suka tafi akan fifita yanayin tsayuwa akan yanayin sujjada wasu kuma suka tafi akan fifita yanayin sujjada akan yanayin tsayuwa suka ce yanayin tsayuwa ya fi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus salati qulul qiyam mafifi sallah shine qulul qunut qulul qunut shine qulul qiyam wato dadewa a tsaye wannan shine mafificiyar sallah sallar da kowace sallar da aka fi dadewa a tsaye da to wanda ya nuna tsayuwar ce tafi sannan kuma a cikin tsayuwa ne ake karanta wato alkur'ani wanda shine afdalul zikiri alkur'ani da ake karantawa a cikin sallah yafi kowane zikiri da ake a cikin sallah yafi kabbara yafi tasbihi yafi tahmidi yafi tahiyya yafi salati duk wani abu da zaka yi a cikin sallah karanta qur'ani na gaba da shi to kuma karanta qur'ani ne yana kasancewa ne a halin tsayuwa saboda haka sai ya kasance halin tsayuwa ya fi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam wasifat salatu bi tul al-qiyam wa laysa bi tul sujud an sabanta annabi sallallahu annabi ne da doguwar tsayuwa kamar hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da da wannan sa amma ba sifanta sallar annabi da yawan sujjada ba da yawan tsayuwa aka sifanta shi wanda shi wa wannan yana nuna maka falalar tsayuwa a cikin sallah kuma ita ce ubangiji subhanahu wata'ala da ya tansisi akan ta cikin fadarsa wa qumu lillahi qanitin ku tsaya ga Allah kuna masu kaskantar da kai masu mika wuya domin wasu daga cikin malamai suka ci halatul sujudi afdal domin a halin sujjada ne mutum yake kaiwa matuƙa wajen kaskantar da kansa gaba ga Allah subhanahu wata'ala yayin da ya kai mafi daraja a cikin gaɓoɓinsa ƙasa shine goshinsa goshin sai ne mafi daraja mafi kima cikin gaɓoɓinsa fuskarsa amma sai da ya kai ta ƙasa don saboda nuna ƙasƙancinsa gaban Allah subhanahu wata'ala to babu shakka wannan yanayin ya fi yanayin tsayuwa domin ya fi yanayin tsayuwa nuna tawalu'u da ƙasƙantar da kai da ƙanƙantar da kai da risina wa Allah subhanahu wata'ala suka ce sannan gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine mafi lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid wannan hadisin da muka karanta shi wannan hadisi ya nuna mana wannan yanayi da bawa ya samu kansa a ciki ya nuna cewa shi ne mafi girman yanayi shi yasa ya fi kusanci da Allah subhanahu wataala Allah ce wasu shudu waqtarib kai sujjada ka kusanci ubangijinka da kusanci ga ubangiji kuma wani abu ne wanda yake babba da bawa zai yi wato zai zai farin ciki idan ya samu wannan haka sai suka fifita halin sujjada akan halin kan halin tsayuwa wasu malamai kuma sai suka tsaya tsaka-tsaki suka ce idan ana maganar akwal ne al'akwal wato abubuwan da ake fada a cikin sallah to halin tsayuwa ya fi saboda alkur'ani da ake karanta a ciki idan kuma ana magana al'af'al ne ayyuka da gaɓoɓi suke yi to halin sujjada ya fi saboda wato bawa ya kai goshinsa ƙasa wannan shine mafi mafi wato mafi nuna kaskancin yanayi da bawa zai nuna ubangijinsa subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala ya yabi dukkan halittunsa waɗanda ba kallafa musu ayyuka ba ba dora musu yi ko bari ba ya yabe su da sujjada alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan nas وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya tashi ya faɗi irin biyayya da manya-manyan halittu suke yi masa da abin da ke sammai na mala'iku da sammai din da kasai da rana da wata da taurari da duwar wasu da bishiyoyi Allah ce dukkaninsu suna sujada gare shi Allah ya amfani da kalmar sujada ce duk suna sujada ga Allah wa kathirun minan nas da kuma mutane da yawa suna sujada amma kuma wa kathirun haqqa alayhi azab wasu da yawa kuma azabar Allah ta tabbata akan su saboda ka su sun kiyada su risina wa Allah suna so akwai risina wa Allah jabawa yana so ko ba yana so ko baya so to lillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudwi wal asar ce man fis samawati wanda ke sammai da wadanda suke kasa suna risina wa Allah sun sun so ko sun ki sun so ko sun ki da safe da yamma wa zilaluhum hakanan inuwoyin su kuma suna risina wa Allah sauraka akwai irin wannan risinawar ta kana so ko baka so to wannan ba ita ce ba risinawar da zaka yi wa Allah subhanahu wataala cikin zabin kanka to ubangiji subhanahu wataala ya amfani da kalmar sujjada la yasjudu ma fi samawati wa ma fi ardi min dabbatin wa malaikatuhum la yastakbirun abinda ke sammai da ƙasa duk suna yi wa Allah sujjada na dabbobi ko masu tafiya a bayan ƙasa wal malaikatu da malaiku duk suna yi wa Allah subhanahu wataala sujjada wannan yana maka wato girman sha'anin sujjada shi yasa zamu ga hadisi da yawa sun nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake kwadaitar da sahabbansa ko yake nuna wa sahabbansa yawaita sujjada yana daga cikin abin da zai kara musu kusanci da Allah kuma zai kara musu samun wato matsayi a gurin Allah subhanahu wataala da samun citan manzo sallallahu alaihi wa sallama a akwai hadisi wanda suka zo akan haka الشيخ ناصر الدين الألباني a cikin littafinsa ruwa'ul ghalib ya kawo wasu daga ciki ko ya ce ya kawo guda bakwai a guda shida ko bakwai daga ciki akwai hadisin hadisin sauban da hadisin abu darda hadisin sauban da hadisin abu darda wanda ma'adan ibn talha al-ya'muri ya rawaito daga wajensu yake cewa ya haɗu da sauban sauban wani bawa ne bararren bawa ne yantaccen bawa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya rika yi wa annabi hidima sunan shi sauban to shi wannan ma'adan yake cewa ya haɗu da sauban bawa manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuma yantaccen bawa manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya tambaye shi yake cewa akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhiluhu Allah yudkhiluhu yudkhiluni Allah bihi aljanna ka faɗa min wani aiki da zan yi wanda da shi Allah zai shigar da ni aljanna ko kuma yace akhbirni bi ahabbil a'mali ila Allah faɗa min da aikin da Allah ya fi so sai sauban yayi shiru bai ansa masa ba sai ya sake masa wannan tambayar karo na biyu sai bai ansa masa ba ya sake tambaye shi karo na uku sai ya ce da shi sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika ni ma fa na yi wa manzo Allah wannan tambayar ga kuma abin da ya ce da ni alaika bi kathrati sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajda illa rafa'aka Allah biha daraja wa hatta anka biha khati'a yake cewa na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni ba ya gaya mun aikin da zan yi ya shigar Allah ya shigar da ni aljanna da shi sai ce alaika bi kathrati sujud na umarce ka da yawan sujjada na umarce ka da yawan sujjada ce fa innaka la tasjudu lillahi sajda saboda ba za ka yi wa Allah sujjada ɗaya ba face ya ɗaukaka darajarka da wannan sujjadar ya kuma kankare maka laifi da wannan sujjadar ma'adan wanda shi ne ya yi tambayar ya tambaye sauban sai yake cewa sai na haɗu da abu darda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu sai na sake masa irin wannan tambayar fa qala li mithla ma qala ma qala li sauban saboda shi ma sai ya faɗa min abinda sauban ya faɗa min haka an samu hadisai biyu wanda dukkaninsu daga ɗaya daga shi a sauba ɗaya kuma daga abin darda radiyallahu ta'ala an wani hadisi ne tabbatacce da imam muslim ya fitar da shi abu awana cikin mustakhraj haka nan an-nasa'i at-tirmidhi ibn majah ashabu sunan imam ahmad duk sun fitar da wani hadisi hadisi ne tabbatacce yana da yana da wani abin nan wasu hanyoyi daban da aka fito da shi banda wannan hanyar hakanan akwai hadisi na uku hadisin rabi'a ibn ka'ab al-aslami hadisin rabi'a ibn ka'ab al-aslami wanda shi ma ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan yi wa annabi hidima annabi ya ga irin hidimar da yake masa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya masa tukuici akan wannan hidimar da yake masa ba dare ba rana yana ruwaya take kamar yadda zuwa cikin hadisin ya zo a cikin sai muslim amma ba ba da tsawo ba a cikin sai muslim yana cewa kuntu abitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi فقال لي سلني فقال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك قال فأعط فأعني على نفسك بكثرة السجود آه شيء ربيع محمد آه ربيع ابن كعب الأسلمي yake cewa na kasance ina kwana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka masa abin alwalarsa ruwan alwalarsa ka masa bukatunsa abinda da yake so zan je in kawo masa sai sai ya ce da ni salli ka roƙe ni tambaye da abin da kake so sai ce as'aluka murafaqata fil janna ina roƙonka in zama tare da kai a aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam awa ghaira zalika banda wannan akwai wani abu sai ya ce huwa zaka wannan kawai sai manzo Allah ce fa inni ala nafsika bi kathrati sujud sai baka mun akan kanka da yawaita sujada da wannan ruwaya ta cikin sai Muslim amma a takeice Imam Ahmad ya ka ruwayar a fadade inda yake cewa shi rabi'a ibn ka'ab yake cewa na kasance ina yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hidima kusan ina yini gaba daya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam dan hidimta masa har hatta yusalli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-isha al-akhirah dan ta zama da annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda ya shiga in shigo shiga har sai annabi ya yi sallar isha'i ya tafi gida ya koma gida tunda ba zai bi shi cikin gida ba ya ce fa'ajinisu bai babihi idan da kala bai taho na nabi ya shiga gida ne kuma sai tsaye a ƙofar gida in zauna a nan ƙofar gida a ƙolu a raina ina cewa la'alla ta hadufu dai rasulullah sallallahu alaihi wasallam haja kila wata bukata ta taso wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sai ya zauna a ƙofar gida ce fa ma azalu asma'uhu yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah subhanallah subhanallah wa bihamdi hatta amallu fa arji' zan zauna ina ta jiran ko zan ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar wani abu in masa sai da rika jin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta tasbihi yana subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi subhanallah subhanallah yace har in gaji da zama ko da in tashi in tafi aw taghlibuni aini fa arku ko kuma in bacci ya dauke ni a gurin in yi bacci annabi sallallahu alaihi wasallama abin rabi'a ibn ka'ab yake cewa فقال لي يوما لما يرى من خفتي وخدمتي اياه yadda yaga kazar kazar ita da yadda nake ta masa hidima sai manzo Allah ce da ni salli ya rabi'a a'tika rabi'a roƙe na abin da kake so in baka sai rabi'a ya ce anzuru fi amri ya rasulullah summa u'limuka u'limuka dhalik zan dan duba sanan ga maka wannan ba karamin tayi bane babbar ofa ce saboda ba zai saurin da gaggawa ya faɗi wani abu ba sauraka zai je ya fara tunani don ko kai ne aka maka wannan mafaɗi ya kamata ka yi dogon tunani ka shawarci duk wasu masoyan ka ko ga wani abu kuma watakila kwaya ɗaya ne ba da yawa ba sauraka a tsaya a duba a ga mene ne sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a bar ni zan yi tunani zan zo in ga maka ya rasulullah yace fa fakkartu fi nafsi ni kadai na tsaya ne ta tunani fa'araftu an duniya mun kafi a tun za'ila sai na fahimci ita fa duniya yankewa take da gushewa ce duniya tana da ƙarshe duk abinda zan ce ya ba da duniya a nan zai ƙare nan zan bashi ce wa an da nufi haristan ya fi ni wa ya ci kuma ina da abinda zan ci isha Allah ya ba ni kuma bai dina ba ni قال سيتي فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي زنت كأنه صلى الله عليه وسلم لاهرا فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به ومما زال صلى الله عليه وسلم ينادم ونببن مصعي أولا الله ناسا إن دينا روكيش شيكو بيروك أمون أنجما sauraka ba zan tsaya ina ta maganar duniya ba kasan a wannan karan mutum ne aka ce to farkon abin da zai fara tukanin bayan da gidan zama ba da aure ba da mota ina bukatar promotion a ina so in ci zaɓe waye waye in dan kasuwa ne daman harkar kasuwanci zai fara kawa in ma'aikaci ne gurin aikinsa in dan siyasa ne eh to duk kuma waɗannan abubuwa za su wuce saboda haka yace tunda dai annabi yana da matsayi a gurin Allah subhanahu wataala to ba zan tsaya in roƙo da abu ba lahira ba yake cewa faji'tu sai nazo na samu manzo Allah fa qala ma fa'alta ya rabi'a ce to ya me kai me kake ciki akwai wani abu sabu rabi'a rabi'a ce na'am ya rasulullah as'aluka an tashfa'a li ila rabbika fayu'tiqani minan nar ina roƙoka nema mun ceto wurin Allah subhanahu wataala ya yanta ni daga wuta fa man zuhsiha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'u saboda wannan shine karshen abinda za a sai samu Allah kawar da shi daga azabar wuta ya shigar da shi aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amaraka bi hadha ya rabi'a wane ne ya saka wannan ya umarce ka da wani qultu la wallazi wallahi alladhi ba'athaka bil haqqi ma amarani bihi ahad na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba wanda ya sani ni na kadai ne tunani walakinnaka lamma lamma qulta yayin da naji kaci salni roke ni wa kunta min allahi bil manzil alladhi anta bihi kai kuma ga matsayin da kake da shi a gurin Allah nazartu fi amri sai na tsaya ne tunani ciki al'amarina wa araftu anna ad-dunya munqati'atun za'ila na tabbatar da duniya dai karewa za ta gushewa za ta wa anna li fiha rizqan sayatini kuma arziki na ba zai gushe min ba zai guje min ba sai ya zo mu fa qultu sai na ce as'alu rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li akhirati to zan roki annabi sallallahu alaihi wasallama lahirata kala da ce fasa mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan na ce dogon shuru shuru da ne sun makala sai ce inni fa'in zan maka an gama zai yi ko ba zai yi ba zai da ce zai yi zai yi wani ne zai ce a rasula ya yi yanzu bana ya ce zai yi zai yi ba za Allah ne fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud wani shine mahallin shari'a kai ma ka taimaka mun akan kin kanka da yawaita sujada wato wannan al'abin nan ta goma shi da zan roƙa maka a wurin Allah ba yana nuna cewa shi kenan ka kwanta kai bacci ba ka miƙe kafa sai mu an gama kenan kuna taɓa ta yayin tini mun samu tamu albarkar a'a annabi ce a'inni ala nafsika bi kasratis sujud wannan ran naka da soye-soyen zuciyar taka kaje kai maka yake shi ta yaya bi kasrati sujud da yawaita sujada wannan sunanin hadisin hasan ne akwai hadisin Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu ina hudu na hadisin Abu Zar yake cewa yana cikin musnad Imam Ahmad da sunan Darimi yake cewa da al-ahnaf ibn qais wani tabi'i ne yake cewa dakhaltu bayt al-maqdis na shiga masallacin bayt al-maqdis wato masallacin qudus fa wajadtu fihi rajulan yukthiru as-sujud sai naga wani mutum yana ta sujjada wato yana ta raka'o'i yayi raka'a sai ya sallame ya saki yana ta yawaita sujjada fa wajadtu fi nafsi min zalika ne sai abin ya zama mun ya na rika jin shaka raina wata irin sallah ce wannan ba ka kautawa falamman sarrafa da ya gama sallah qultu sai na matsa kusa da shi sai na ce atadri ala shaf'i ala shaf'i in sarafta am ala wutri yanzu ka san kai yanzu shafa'i kai ko wutri saboda yawan su da ya ya ya ce to kai yanzu kai yanzu kana ka san me kai shafa'i ne ko wutri sai wannan mutum ya ce in akula adri fa inna allaha azza wa jalla yadri in ni ban sani ba Allah ya sani sai ya ce sai shi wani mutum ya ce habbara ne hibbi abulkasin sun ba ya ce masoyi na abulkasin ya faɗa mun ya zantar da ni sai ya fashe da kuka sun makala sai sai ya buɗe baki ya ce habbara ne wa habbara ne hibbi abulkasin masoyi na abulkasin ya faɗa mun sai kuma fashewa da kuka ثم قال سيساك يقول أبا كيتي أخبرني حبي أبو القاسم قال ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحطت عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة يتي مسوينا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يا فدا mu yake cewa babu wani bawa da zai yi wa Allah sujjada daya face Allah ya ɗaukaka darajarsa da wannan sujjadar ya kuma kankare masa laifi da wannan sujjadar ya kuma rubuta masa lada da wannan sujjadar sai shi al-ahnaf ibn qais sai ce akhbirni man anta yarhamuka Allah kai ko wane ne wannan bawan Allah ya mun kai ko wane ne kala ana abu dhar sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ne abu dhar sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fata fasarar ilayya nafsi daga nan sai dare da kaina da yana ganin kama wani jahili-jahili da ya zo da ta sallar bai sa abin da yake ba saura ka zai masa gyara to da ya ji ya fara cewa manzan Allah masoyi na gaya mun kaga ido da aka yi da a sham ne ba a madina ba ne bare cewa sa a sham ne a baitul maqdis saura ka ya je ya gan shi ya ta irin jahilan garin ne to kaga shi ma abin da ya faɗa kenan ce inni ala nafsika abin da yace al-amam al-abd yakthir yakthir lillahi sajda shi kaga yawan sujjada wani abu ne da bawa ake bukatar su kuma ki kara kusanta bawa ga Allah subhanahu wataala a hadisi na biyar shine hadisin Abu Fatima hadisin Abu Fatima wadda kaɗai ne hadisun abubuwa jama'a su zama kakab bayan da hadisi sai wannan amma dai ayya mori hadisun akwai shi a cikin sunan ibn majah akwai shi a cikin musa imam ahmad abu fatima hadisi ne hasan karkar wani na masa hadisi أبو فاطمة يقول يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله كسند لي ولا أيك النزل سيع كنسع يتأيك يتينسع النبي سيجري شيء عليك بالسجود ناو مرجيك للسجدة فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة domin duk sanda kai wa Allah sujjada sai Allah ya daga darajar ka da ita ya kuma kankare maka laifin ka da ita a wani sujjada a wani a wani lafazin a gurin Imam Ahmad yace da shi akthir min as-sujud ka yawaita sujjada fa innahu laysa min rajulin yasjudu lillahi sajda illa rafa'ahu Allah biha daraja wa hatta biha anhu khati'ah yace ka yawaita sujjada babu mutumin da zai rawata Allah sujjada face Allah ya dauka masa darajarsa da wannan sujjadar ya kuma ainihin kankare masa laifi da wannan sujjadar a wata ruwayar yake cewa ya aba fatima in aratta an talqani fa akthir sujud ya abu fatima in kana son mu hadu to ka yawaita sujjada hadisi na shida shine hadisin ubadah ibn samit ubadah ibn samit wanda yana cikin sunan ibn majah abu nu'aym fi hidatul awliya ya ruwaito shi wanda yake cewa ma min abdin yasjudu lillahi sajda illa kataba Allahu lahu biha hasana wa rafa'a Allahu biha daraja fastakthiru min as-sujud manzala sallallahu alaihi babu wani bawa da zai yi wa Allah sujjada face Allah ya daukaka wato face Allah ya rubuta masa lada da wannan sujjadar ya kuma daukaka matsayinsa da ita sai manzo Allah ce fa akthiru ko fastakthiru min as-sujud fastakthiru min as-sujud ku yawaita sujjada to akwai hadisi ɗaya da ku cewa na Sheikh Nasruddin Al-Albani shine hadisin Amr ibn Abbas wanda shi ma ya zo da wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin sunan Tirmidhi da kuma Musnad Imam Ahmad akwai yana cikin Musnad Imam Ahmad hadisin Ziyad ibn Abi Ziyad no hadisin hadisin ziyad ibn abi ziyad ba amr ibn ambasa ba hadisin ziyad ibn abi ziyad maula bani makhzum al-makhzumi maulahu da ya ji shi daga wani hadimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mace ko namiji shi mai ruwayar bai iya tantancewa ban an ce khadim a larabci ya hatamilu al-zakar wal unsa ce khadim yana daukan duka biyu ce an khadim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulin aw aw imra'a namiji ko mace yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawaita cewa wannan hadimin nasa alaka haja saboda yawan kana da wata bukata ya ce har wata rana dai sai ya ce ya rasulallah hajati ina da bukata sai mazala cewa ba hajatuka mai bukatarka kala hajati an tashfa ali yau mai kiyama bukata ta kamcince da ranar gobe kiyama kala wa man dallaka ala hada wa ya gaya maka wannan kala rabbi ce ubangiji na ne kin samu قال إما لا فاعني على نفسك فاعني بكثرة السجود إن دي هل حكني وانا تي بقاترك ba ka da wata sai wannan to ka taimake ni da yawan sujjada wannan yana iya yi wa ya zama shine hadisin Rabi'a ibn Ka'ab al-Aslami yana iya zuwa zama shine domin ma'anar abin da ya kunsa kusan ɗaya ne hadimi ne kuma abin da ya roƙa shine ceton Annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan hadisai duka suna nuna mana cewa halin da bawa zai shiga na sujjada ga ubangiji subhanahu wata'ala yanayi ne wanda yake samun kusanci matuƙa ga Allah ga Allah subhanahu wata'ala kuma yanayi ne da zai samu ceto daga Allah subhanahu wata'ala ko ceto ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayin da ya kasance yayi wata wannan zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih mafi kusancin halin da bawa yake kasancewa zuwa ga ubangijinsa kasancewar bawa yana kusantar ubangijinsa a cikin wannan hali wanda muka ce hali ne na na na na na na abin na na a aikace ba wai a magana ba a magana lokacin da bawa yake kusanci shi lokacin da yake karanta alqur'ani amma a aikace lokacin da yake sujjada to kusanci da ubangiji subhanahu wataala hawawa ne mataki mataki ne ba yana nuna dan kana da kusanci yana nuna kafi kowa ba ko kuma wani yanayi da aka ce kafi kusanci yana nuna yafi kowane yanayi ba yana da kyau a fahimci akwai bambanci tsakanin al-aqrab wal afdal al-aqrab la yani annahu afdal da'ima da yana kusanci ba yana nufin cewa yafi yafi fifiko ba domin قد تكون بعض الأفعال بل بعض الأفعال أفضل من السجود wasu ayyukan na kusanci ga Allah subhanahu wataala sun fi sujjada sun fi sujjada don jihadi fi sabilillah afdal min as-sujud shine zirwatu salamil islam annabi sallallahu alaihi wasallam shine zirwatu salamil islam sannan kuma bawa yakan iya samun khushu'i wani lokaci fi halatin qira'a lokacin da yake karanta qur'ani saboda yadda zai samu khushu'i a halin sujjada yana karanta ƙur'ani da tadabburi da nutsuwa yakan iya samu kushuki da kansantar da kai fiye da wannan don ita kalmar sujud kalmar sujada tana da ma'ana faffada tana da keɓantacce ma'ana faffadar ma'anarta shine kaskantar da kai ga Allah risina wa ubangiji risina wa ubangiji din nan tana iya kasancewa a cikin halin da ba kai su koshi ƙasa ba yanzu kamar sujjadar da Allah ya faɗa ta ta ash-shajaru wa bida ash-shamsu wal qamaru wash-shajaru wal jibalu wash-shajaru wan nujum wal jibalu wash-shajaru wad dawab ai ba da kai goshi kasa bane amma Allah ya kira wannan hali na sujjada annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa rana idan ta tafi tasjudu tahta al-arsh tana yawa Allah sujjada shin goshi ta ma rana take sawa kasa a'a so shi halin kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala yakan kai matuka yayin da goshi je kasa amma akan iya kiransa sujjada ko da goshi bai je kasa ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallah akan abin hawansa yana sallar nafila akan abin hawansa in ya tashi sujjada a kasa goshi goshin sai yake kai kasa ba goshin sai yake kai kasa ba yana rasa kana kansa ne amma kuma ya ce wai kana yaj'alu sujudahu asfal aka kira abin sujjada aka kira shi sujjada saboda ka yayin da bawa ya kasance cikin wani hali na kaskantar da kai ga ubangijinsa a cikin kowane yanayi to zai samu wannan kusanci da Allah subhanahu wataala za mu ga akwai hadisi cikin sunan tirmidhi jami'ar tirmidhi da sai ibn huzaima hadisin shi ne hadisin amr ibn ambasa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi jawfi al-layl al-akhir mafi kusancin yanayi da lokaci da ubangiji yafi kusa da bawansa wancan an ce bawa yafi kusa da ubangijinsa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wannan kuma aqrabu ma yakunu ar-rabbu min 'abd min al-'abd min 'abdihi lokacin da ubangiji yafi kusantar bawansa ko yafi kusa da bawansa fi jawfin layl tsakar dare tsakar dare annabi ce fa in istata an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka sa'a fa kun in istata in har zaka iya kasancewa cikin wanda yake ambatan Allah a daidai wannan lokacin to ka kasance saboda a wannan lokacin ne Allah subhanahu wataala yaddu ila ibadihi ce yanzuru rabbuna ila sama'i dunya fi thuluth al-akhir min al-layl qul man yas'aluni fa u'tihi man yastaghfiruni fa aghfir lahu wa man yad'uni fa astajib lahu a daidai lokacin ubangiji yana kusanto yana zuwa sama ta kusa yana cewa wane ne zai nemi gafara ta gafarta masa wai da tambaye ne ba shi wai da rukunin an sa masa saboda kaga wannan dunuwullahi subhanahu wataala min 'abdihi yayin da bawa ya tashi a wannan lokacin yana yana roƙon Allah ko yana ibada ba daidai wannan lokacin ubangiji subhanahu wataala yana kusantarsa akwai dunuwi yawm arafa Allah subhanahu wataala yana kusantar bayansa yana kusantar bayansa ashiyata arafa kuma yadda cikin hadisi innahu yadnu yadnu ashiyata arafa yana kusantar bayansa a lokacin arafa kuma sananne ne cewa aikin arafa ba shine ya fi kowane aiki a musulunci ba domin a salawatul khams salawatul khams suna gaba da hajji ko sallah tana gaba da hajji ko hajji tana gaba da sallah sallah tana gaba da hajji amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rana arfa ubangiji subhanahu wataala yana kusantowa zuwa ga bayansa jihadu fi sabilillah sirwatu sirwatu sanamil islam shine tsololuwar tozan musulunci daga yana gaba da hajji الله سبحانه وتعالى يتوى إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني idan bayinka suka tambaye ni idan bayina suka tambaye ni game da kai suka tambaye ka game da ni fa inni qarib to kusa nake jibu da'watad da'i idza da'a ina ansa addu'ar mai addu'a in ya roke ni so adda'i qaribun min Allah yayin da bawa yake addu'a yake roƙon Allah to yana da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala sai dai kad yakuna ghayra da'i afdal min wanda kuma can ba addu'ar yake ba zai iya fishi zai iya finsa yayin da bawa ya shagalta da du'aul ibada an du'aul mas'ala wanda yana du'aul mas'ala wanda yana du'aul ibada wanne yafi a gurin Allah mai masu du'aul ibada wannan ya zo masallaci yana ta nafilfilu ko yana ta karatun qur'ani wannan kuma ya zo masallaci ya daga hannu yana ta roƙon bukatunsa da duniya dukkaninsu bautar Allah suke yi da dukkaninsu sun sa Allah gaba amma wancan da ya shigalta da bautar Allah kadai yana gaba da wannan sauraka kaga wannan mai addu'a ne an ce fa Allah ce fa inni qarib ay qaribun minhu to ina ga wancan shi kuma da yake ta ibada fa inna Allah subhanahu wataala yakunu aqrabu ilayhi shi yasa Allah Allah Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin hadisin hadisin da Bukhari ya rawaito hadisin Abu Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سعلني لأعطينه ولئن سعدني لأؤذنه Allah subhanahu wataala yake cewa babu abinda bawa na zai kusance ni da shi kamar abinda na farlanta masa shi kaga aikata farilla wani abu ne da zai ƙara kusanta ka zuwa ga Allah subhanahu wataala koyaushe kuma wannan shi yafi kusa da kusanta ka ga Allah sama da komai to bayan bawa yayi farilla ya samu kusanci ga Allah to kuma zai yi nafilu ya ƙara samun kusanci sama da wanda yake da shi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilu har sai na so shi kaga wannan kusantar ubangiji ne da bawa zai yi da mai bil a'mal salihah da ayyuka na kwarai tun daga farilla har zuwa ayyukan nafila annabi yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin a cikin sahihai ce man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'i zakartuhu fi mala'i khairin min mala'ihi wa man taqarraba ilayya shibran wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'a fa in atani 'abdi yamshi ataituhu harwala annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana cewa wanda ya ambace ni a ransa ni ma sai ambace shi a raina wanda ya ambace ni cikin taro sai ambace shi a cikin taron da yafi nashi ce wanda ya zo mun kwarton kwacin dani ni ko zo masa kwarton kwacin zira'i wanda ya zo mun zira'i zan zo masa kwarton kwacin gaba guda ce in ya zo mun yana sassarfa zan zo masa kuma da sai yamshi in ya zo mun a tafe ni ko zan zo masa ina sassarfa wato gwargwadon yadda za ka kusanci ubangiji ubangiji zai kusance ka fiye da kusantar da kai masa fiye da yadda kai ka kusance shi to shi in ya tashi zai ninninka wannan allah subhanahu wata'ala ya umarci bayansa ya ambaci bayansa na kwarai waɗanda wasu suke bauta musu cewa waɗannan su ma kusanci suke nema gurin allah ulaika lazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا yace waɗannan da suke kira suna bautar su su ma yaftahuna ila rabbihim wasila neman hanyar zuwa ga ubangiji suke yi ayyuhum aqrab cikin su waye kusanci me suke yi suke neman wasila ta samun kusanci ga Allah shine da'a ta ga ubangiji subhanahu wataala biyayya gare shi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ay bi ta'ah kamar da mujahid da qatada cewa wabtagu ilayhi alwasila ay bil amal as-salih wa bil ta'a ya ku wadanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah ku nemi kusanci zuwa ga Allah ku nemi tsanin kusantar ubangiji subhanahu wataala ta za ku kusanci Allah subhanahu wataala ta hanyar da'a ayyukan kwarai da za ka yi ubangiji subhanahu wataala saka babu abin da zai kusantar da kai ga Allah sai ayyuka ayyuka na kwarai da cewa ma amwalukum ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون الله سبحانه وتعالى يجي آه وما أموالكم ولا أولادكم dukiyoyinku da ‘ya'yanku ba su ne za su kusantar da ku gare ni tarin dukiya tarin ‘ya'ya ba su ne billaci tukarrib kuma inda na zulfa ba su ne za su matso da ku kusa da mu ba illa man amana wa amila salihan sai wanda ya yi imani ya yi aiki na kwarai wanda shi zai matso da shi kusa da ubangijinsa su wani wata'ala Allah ce fa'ula ya kalawun da za a zaifin da amin waɗannan su ne Allah ke ninka musu sakayya a kan aikin da suka yi na kwarai wahun firgon fati aminu su ne waɗanda su samu aminci a cikin gidajen aljanna Allah subhanahu wata'ala ya sa mana ciki Allah ce wasu sabiquna sabiqun ulaika lil muqarrabuna fi jannatin ce wa sabiqun sabiqun waɗanda suka yi fincin kawai su ne suka yi fincin su suka wuce gaba ce ulaika almuqarrabun waɗanda su ne makusanta su ne na gaba gaba ce suna cikin aljannan ne ba Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa ya kusanto da annabi Musa alaihi salam ya matso da shi kusa da shi wala da nawo janibi turul ayman wa qarrabnahu najiya mun kirawo shi a gefen dutsen tur na dama sannan muka kusanto shi muna masu ganawa da shi hakanan annabi dawud wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'a zulfa shine al-qurb ce annabi dawud yana da kusanci da mu to yana da kusanci da mu kuma yana da kyakkyawan karshe annabi isa alayhi salam ce ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi يا مريم إن الله يبشرك بكلمة, بكلمة اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا مريم الله أنا منك البشر لو تكلمة شيني سونس عيسى المسيح شيني عيسى المسيح وجيها في الدنيا هذا درجة الدنيا ومن المقربين كما ينالك تكلم مقسنتا وأن الله زي قسنتو لشي الله يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لا صفة ملائكو da cewa su ba makusanta ne ga Allah to wannan duk qurb ne ba qurbul ajsad ba ba qurbul ajsam ba ba Allah zai matso da jikinsa bane ubangiji subhanahu wataala kana kasa shi kuma ya fauka sab'i samawati ala al'arshi stawa kai yayin da kai kaskantar da kanka ka tafi kasa ka turbusa hancinka da goshinka kasa a lokacin kake samun kusanci da wanda yake fauka sab'i samawati saboda kaga ba qurbi ne na ajsa ba qurbi ne na ruhi ruhinka zai samu daukaka zai samu su'udi zuwa ga ubangiji subhanahu wataala zai samu wannan kusanci da wannan makana koda a mu'amala ana iya cewa wani da wani suna da kusanci wadakila ba kuma lalle ya zan wuri guda suke ba kila ba a gari ɗaya suke ba kila ba ba a ƙasa ta ɗaya suke ba amma kuma ana iya kusanta su da kusanci saboda ne saboda yadda zukatansu suka kusanci juna zukatan saboda haka ba kusanci ne na jiki ba a ce aqrabu ma yakunu min abdu min rabbih wa huwa sajid kasar cewa kusanci ne na jiki wannan wannan ubangiji subhanahu wataala baya cakuduwa ko ya gaurayu da halittarsa akidar ahlus sunna shine ubangiji subhanahu wataala ba gauraye yake da ubangiji da halittarsa ba ba'inun an khalqihi mustawin ala arshi ya rabu da da halittarsa ya daidaita bisa ga al'arshinsa wannan kusanci da ake da ake magana kusanci ne na aikinka zai sa wato ubangiji subhanahu wataala ya daukaka matsayinka ya ƙara kusantar da kai zuwa gare shi kamar yadda muka san kusancin zukata ba shine kusancin jiki ba wani yana nan kafa kusa da shi jikinka da shi ya fi amma kuma zuciyarku ba ba haɗa take ba cewa in kana til ajsamu minna taba'adan fa inna mada bainal qulubi qaribu ko da a ce jikunan mu sun yi nisa da juna to tazarar da ke tsakanin zukatan mu kadan ce to babu wata babbar tazara tsakanin zuciya da zuciya wannan shine shine abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ki gaya mana cikin wani hadisi cewa aqrabu ma yakunu abdu min rabbi wa huwa sajid fa akthiru du'a ku yawaita addu'a ku yawaita addu'a sujada mutumin da ya sujada a cikin sallah yana damar ya addu'a yana damar ya addu'a kuma idan mutum zai lizinci addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi ko wanda suke da jawami'ul kalim to yafi masa dukkan wata addu'a da zai kirkira duk wata addu'ar da zai yi ba za ta kai addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ba cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam akwai khairud dunya wal akhirah wannan ba yana nuna cewa kai yayi addu'ar sa in yana da wani abin da zai roƙa ba fi khassati nafsihi amma ya lazimci ko ya yawaita yin na annabi sallallahu alaihi wasallama sai sun mafi masa alkhairi sama da wanda shi zai yi akan anashi anashi abin yawanci mutane suna yawan tambaya game da addu'a da Hausa a cikin sujjada ko a cikin sallah umuman wasu suna cewa makaruhi ne jama'ar malikiya suna cewa makaruhi ne ma ba ta bata sallah wasu daga cikin malikiya suna cewa tana bata sallah kamar alkarafi a cikin wanda suke cewa wanda wani yare ba larabci ba a cikin sallah da gangan sallah shi ta bace babu shakka sallah wata hai'a ce wani wani aiki ne keɓantacce da cikin wata sifa keɓantacce a wasu lokuta keɓantacce komai na sallah keɓantacce ne ma'ana akwai inda aka ce a yi shi gasar da aka ce ga yadda aka ce sauraka ba a shigo da wani abu ko da kuwa a wajen sallar ya halatta in ba samun lasisi a kai da share ba share shi zai ce ya yadda ka za ka yi shi yasa za mu ga a wani gurin an ce kan ma ka karanta ƙur'ani inni na huitu an akara al-ƙur'an raki'an wa sajidan annabi sai ce an hana ni in karanta qur'ani a sujada ko a qur'ani ba wani ba zai ce to ya za a ce ba zan karanta qur'ani ba na yi sujada ce ni ma ina so karanta min na yi sujada in dinga karanta ruwa lawo kafa 30 a kakkai bid'a ne ruwa lawo din ce bid'a in ce zai ruwa lawo ce mu bid'a saboda annabi ya ce an hana shi ba gurinsa bane sun haka ita sallah ba don kayana yin wani abu a wajen sallah ba sai ka yi shi a cikin sallah wanda ya ji a hadisun ma'awai ta minar haka basulami da ji wani ya yi atishawa ya ce da shi yar hamukan ba shi a tunaninsa ai tun da dai hana haka ake gaya mai atishawa mai zai hana kuma ba wani abu ya faɗa ba rayar hamukan la ya faɗa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ba a yi daga wurin kallon da safe suke masa ya fahimci ya yi ba daidai ba kaga shi yana bukatar ya zama akwai tansisi shi yasa hatta mutumin da ba zai iya karanta fatiha ba shari'a ta zo cewa ya yi tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar a matsayin karatun fatiha har lokacin da zai koya amma ba a ce a gaya masa ita da yaransa ba in ba haushe ne a yi masa da hausa in bature ne a masa da turanci bai rabe ne a masa da yarbanci a sai aka ce a gaya masa in kalmomin nan tasbihi tahmidi tahlili da je yana faɗa su in yayi ya ruku ya sujjada har lokacin da zai koya fatiha gaba daya ba ka bada sai a rubuta masa koya ce ga ga ga translation na abin da ake faɗa ga daga faɗa saboda haka a guji shigar da abu kuma shi har shi larabcin nan abu ne da ya kamata kowane musulmi kowane musulmi ya ɗauka yarensa ne don abu aka ce yaren annabi al'ur'ani ne yaren manzan ka ne manzan Allah sallallahu alaihi to ya kamata kai ma ka ji yaren ka ne ya fi ƙarfin kowane irin yare da kake magana ce yaren da Allah ya zaɓa ya saukar da maganar sa yayin da yaren da Allah ya zaɓa ya sa shi shine yaren manzansa su qur'anin arabiyya saka wannan yare ya kamata ya wuce dukkan wani yare da kake so hatta yaran da yayanka suka haife ka ci ya zama na ya ka bashi fifikon da ya fi wani saboda ka ya kamata a ce akalla dai abubuwan da za ka bukata ibadarka a ce ka iya ka sani to amma sai ka ga mutane ba wannan ne a gabansu ba kawai kokari dai shi yaya zai samu bukatar sa ta shiga to in har ka damu ka sai ka dan samu wani ko ba da islamiyya ne ya tsara maka dan bukatunka ya rubuta maka ka haddace ka je kana faɗa shi kenan amma ka guji kusa kusa hausa a cikin yaran sai da gaskiya akwai matsala inda har za a zo ana tattaunawa sallaka ta yi ko ba ta yi ba akan ne kai dai ka san yanzu akwai matsala a sallaka tun da hamma ne suna tattaunawa wasu sun ce makaruni wasu sun ce ta ɓaci to kai ka shiga wannan tsarin da kana cikin wanda ake tattauna matsalar a sallah kuma a sallah ai za ka so a ce kai ba matsala a ciki ba a tattauna irin sallah kuma an yadda bayan sallah ka yi addu'a za ka yi addu'a bayan ka ɗarka na bayan sallah ka yi addu'o'inka an tabbi a hadisun abu umama ta tabbi a nasarar ayyar du'a ya asma addu'a abin fitofin lail wa dubur salawat al-maktuba addu'ar da za a yi ta tsakiyar dare ko wacce za a yi ta bayan sallolin farilla kana kaga ashe bayan ka gama sallar farilla ma lokaci ne da in kai addu'a yana cikin mawaqin ijaba yana cikin guraren da ake asa addu'a saboda ashe ba a toshe maka kofar ba idan baka samu ka iya yin dukkan addu'o'in da kai kake so ka ji kana ambatan su a da bakinka ba wataƙila akwai addu'o'in da kace rabbana atina fid dunya hasana duk wata hasana da kake bukata ta shiga cikin kai dai kudurce mai cece hasanar da kake so aure ne hasanar da kake nufi mai kake so don abin da dai shi ne hasanar da kake so kawo ta aran ta ce rabbana ta nafin duniya hasana Allah ka za ta da kake so dan baka faɗi ko menene ba shi ya sani أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شبتك to kai wannan kuma ka so ka sai ka yi ta baro baro to sai ka bari ka gama sallar sai kai baro baro zai hana ka a lokaci yayi zamu tsaya nan mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi